أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مسوى للمتكبرين ويوم القيامة رانا تاشن قيامة ترى الذين كذبوا داما منشي فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بصدق جاء وأنهم kafirai azzalumai wanda suka yi wa Allah ƙarya suka ce yana da abokin tarayya ma na abu dumo ila ne qarribuna ila Allah zulfe ko ko yana da ɗa to waɗannan kafirai wanda suka yi zalunci suka dangana wa Allah ɗa wanda kuma suka yi zalunci wanda suka karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka karyata alqur'ani ranar tashin kiyama za ka gansu wujuhu muswadda fiskokin su sun yi baki kirin domin a lahira yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh wato kowace fiska abin da yake cikin zuciya shine zai kullo cikin fiskar idan akwai imani cikin zuciya to wannan imani da yake cikin zuciya sai zai haska fiska sai ta yi haske in kafirci na cikin zuciya ko zalunci ko fajirci to shine za bakanta fiska ta zama baka ranar tashin kiyama rannan ne fa wasu fiskoki za su yi fari su yi haske wasu fiskoki kuma za su yi baki su yi baki fa amma allazi na biyar darujuhum fa fi rahmatillahi fiha khalidun wa amma allazi na darujuhum akafartum ba da imanikum fa zuqul azab ma kuntum takfurun wanda fiskokin su suka yi bakin nan sai ce dama ai kafircin ku ne wanda kuka yi tun daga duniya shi ke bin ku ku dandani azaba wanda kuma fiskokinsu suka yi hasken nan sai ce su kan fafi rahmatin lahi kun fiya khaliduna za su dawo ne cikin rahmar Allah yawma yawmal qiyamati tara alladhina kazabu ala Allah wujuhu muswadda rannan za ka ga wa'annan azzalumai wanda suka yi wa Allah ƙarya wujuhun fiskokinsu sun zama muswadda wato baƙaƙe sun zama baƙaƙe alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin ashe ba an riga an shirya masa wurin zama ba a cikin jahannama wasu wa aka shirya lil mutakabbirina ga masu girman kai
وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون
وينجي الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون آه dama sun murnajji lalina ta kawwa nazarin zalimi na fiya jisiya wato Allah sai ya tseratar da waɗanda suka ji tsoron Allah dama da aka ce fa man zalama mimman kazaba Allah wa kazaba bi sidqi jaa alaysa fi jahannama masal lil kafirin wallazi jaa bi sidqi saddaqa bihi ulaika hum muttaquna wato al muttaquna nan wanda suka gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam suka suka suka gaskata alqur'ani suka zama masu tsoron Allah to suka Allah zai tseratar da su ranar tashin kiyama su waɗancan da aka ce alaysa fi jahannam masalul mutakabbirin wa najjallahu lin taqaw fazatin su wanda suka ji tsoron Allah kam su za a tsayar da su bi fazatin saboda babban rabon da suka samu da shi za a tsayar da su dama a lahira imanin mutum shine jagorarsa a cikin komai ya dihim rabbun bi imanihim to wannan babban rabon da suka samu shine da shi za a tsayar da su su masu tsoron Allah la yamassu musu dukkan abin da ka sani mummuna to ba zai shafe su ba ba irin waɗancan asu allazi kanu ya amaluna ba su kan wani mummunan abu duk ba zai same su ba a'a wato su la ya hazunu mun faza'ul akbar wa tazaqihu malaika wato ba abin da zai ba su tsoro ko alfazul akbaru babban firgitan nan na tashin kiyama to banda su su kan banda su a cikin firgita na cikin zo tunda an ce la khawfun alaihim wala hum yahzanuna wa tazakiyul malaikatu malaiku ne ma za su su taho su rika tariyar su suna musu albishir suna haza ya muku allazi kuntum tu'aduna haza ya muku allazi kuntum tu'aduna albishirun ku wannan fa ita dai ranar da aka yi muku alƙawari ga ta nan ta zo su kan ba bakin ciki a gare su ba firgita ba tsoro fi mashtahat anfusum kharijuna za su dawo cikin abin da ransu take so الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله شيء الله شيء خالق كل شيء wanda halitti komai da komai Allah shine mahalicin komi da komi dukkan halitta gabaki da Allah shine ya halicce ta duk abin da ba sifarsa ba abin da ya zama zatinsa da sifarsa to su kadai ne ba halittattu ba amma sauran duk abin da yake na halitta to Allah ne ya halicce shi wa Allahu khaliqu kulli shay wa huwa Allah wakilun shine madogara ala kulli shay'in akan kowane abu kowane abu ya dogara ne daga gare shi kowane abu a wurin sa yake samun samuwa a wurin sa yake samun rayuwa a wurin sa yake samun madadi a wurin sa yake samun bayyana kowane irin abu daga Allah yake kuma Allah shi yake rike da shi ahmanu wa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat Allah shi ke rike da komi da ba don Allah yake rike da abubuwa da ba za ka gansu ba sai su koma cikin babun su له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون مقاليد السماوات والأرض مبودن سما دا ƙasa khaza'inu dukkan mabudan sama da ƙasa suna hannun Allah ne duk wanda ba ya tare da Allah to ba abin da zai samu kenan ya zama daga cikin wanda suka yi asara tunda ya rasa Allah Allah kuma yana shine mai komi mai komai saboda haka ne arifa suke cewa man wajada Allah faqad wajada kulli shay'in wa man faqada Allah ma wajada shay'an duk wanda ya samu Allah to ya samu komi duk wanda bai samu Allah ba to ya rasa komai sayyidina Usman ya tambayi manzon Allah fassara lahu maqalidus samawati wal ard ya rasulullahi menene maqalidus samawati wal ard Abdullah ibn Umar ma ya tambaye shi abin da ya faɗa yace shine la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallahi walhamdulillahi wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim هو الأول والآخر والظاهر والباطن يهي يميت بيد الخير وهو على كل شيء قدير يتي تو waɗannan abubuwa sune maqalidu samawati wal ardi duk wanda yake karanta su kullum sau goma goma to an faɗi farala mai yawa game da wanda yake karanta waɗannan sune maqalidu samawati wal ardi sune mabudan taskokin sama da ƙasa wanda zina kafaru bi ayatin lahi wanda duk suka kafirce wa ayoyin Allah wadaka mul khasirun su kam sune suka yi asara
قل فغير الله تامرني أعبد أيها الجاهلون قل غير الله تامروني أعبد أيها الجاهلون قل يا موسى يا رسول الله ينزو أغير الله تامروني أعبد أيها الجاهلون يا كو جاهلي وند بكسان الله با shine za ku umurce ni wai in bauta wa wani Allah ni din a matsayina ana annabin Allah a ai wannan ba zai yiwu ba domin sun bi shi ta hanyoyi mu muna son ka a garin nan shekarar ka arba'in duk garin nan ba wanda ya fi ka kirki sunanka aminu sunanka muzamman ba wanda ya fi ka kyakkyawan hali ba wanda ya fi ka amana ba wanda ya fi ka gaskiya ba wanda ya fi ka jarumta ba wanda ya fi kowane irin kirki ka fi kowa amma bayan ka shekara arba'in ka fito mana da wani abu na zagin dodannin mu abinda ba wanda ya taɓa jin wannan irin magana wai a bar dodanni a bauta wa Allah mu abinda muke so ka zo mu haɗa kai ka bauta wa dodannin mu kar ka zage su in ya so kai ma ka nuna mana yadda ake bauta ubangijinka mu bauta masa a zauna lafiya suka nemi wannan hanyoyi duka annabi yaki ya ce shi dai wannan abu da Allah ya umarce shi ba zai daina yinsa ba da za a sa masa rana a hannunsa na dama wata a hannunsa na hagu a haɗa masa duk duniya to ba zai bar faɗin abin da Allah ya umarce shi ya faɗa ɗin nan ba to shi ne aka faɗa a nan a faƙairar Allah ta muru ne a abu da ayyuhal jahilun ya ku jahilai wanda ba ku san Allah ba shi ne za ku umarce ni ma in zama kamanku in bauta wa dodanni wani Allah ai wannan ba zai yiwu ba ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليهبطن أملك ولتكونن من الخاسرين أي نارجا نيمك وهي ناقيا مك لاباري في الله في الله أتكين سورة الأنعام lokacin da annabi Ibrahim yake cewa in ya ga ra'e kaukaban qala hadha rabbi ra'al qawra bazigan qala hadha rabbi ra'al shamsa bazigatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma farat qala ya qawmi bari'un mimma tushrikuna inni wajjahtu wajhi alladhi fatara as-samawati wa hanifan wa ma ana min mushrikina har zuwa wa tilka hujjatuna atina ibrahim ala qaumi نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذرية داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائه وإخوانه واجتبيناه وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي من يشاء ويهدي ولو أشركوا لعبد أنهم ما كانوا يعملون ai na faɗa maka matafiyan ƴan uwanka annaba tun daga kakanka annabi Ibrahim duk gabaki ɗaya ba wanda ya taɓa yin sha'awar ya yi addinin mutan da shi ne tsafi da sun yi haka ai da naɗin da aka yi musu na darajoji da ya zube su ma kenan balle kai ya rasulullah walau ashraku la habida anhum ma kanu ya'maluna su wannan manyan bayi nawa da sun yarda da maganan dangin su kafirai sun don a zauna lafiya da darajar da aka ba su da ta zube to kai su ma kenan balle kai wala gaduhu ilaika hakika an yi wahayi zuwa gare ka wa ila allazina min qablika da annabawan da suka riga ka la ina sharakta kamar yadda su ba su yi tsafi ba kai ma ba za ka yi tsafi ba la ina sharakta la ya baɗan na amaluka da ka yi ka haɗa wa Allah wani abu da dukkan ayyukan da sun zube waɗannan irin maganganu masu zafi Allah ya riga ya san manzon Allah ma'asumi ne wanda Allah ya riga ya kiyaye shi fiye da yadda ya kiyaye sauran bayinsa annabawa. Allah ya san ba zai haka ba to ya yi mana wannan ne don mu mu ji tsoro wato alkhitabu nabi wal muradu bihi ummatuhu shi da shi ake magana amma mu ake nufi mu ake nufi ba shi ake nufi ba sallallahu alaihi wasallam to ana gaya maka ya kai dan adam ya kai musulmi ya kai mumini da ina shirakta wallahi da za ka yi tsafi ka hada wa Allah wani abu to da ya haɓa ɗan na amaruka da dukkan ayyukan da kai na kirki ya baɗan da ya zube ya lalace wanda ta kuna mai khasirina sai ka zama daga cikin wanda suka yi asara saboda haka ne mutane su kiyaye kada bukata ta samu mutum a ce masa eh in kayi kaza kayi kaza abin zai yiwu amma fa akwai akwai dan ratsewa kaɗan to in an faɗa maka ratsewar kuma ka ji ratsewar ce ka ce ah to ba komai ai Allah mai gafara ne to in kai haka fa ka aikata wani abu mai kama da tsafi to aikinka da kai shikenan ya riga ya zube har ma an ce to in ka riga ka hajin farilla ma sai ka sake hajin farilla domin duk abin da ka aikata ya riga ya zube ya lalace saboda haka mutane su kiyaye irin waɗansu mutanen nan masu yin rubutu da jini ko kuma masu yin rubutu a kafa a takar takalmi ko masu yin abubuwa dai wanda suke na babban sabon Allah wanda yake ridda ne rubuta ayoyin alkur'ani da jini ridda ne a rubuta ayoyin alkur'ani a taka to irin waɗannan duka muna jin labari akwai wasu wanda suke bada nakali a irin wannan to a da hankali duk wanda ya aikata wani abu na ridda in fa ya ridda to shi kan abin da ya aikata ya riga ya rushe ya riga ya rushe to nan akwai akwai fahimta daban-daban imam shafi'i ya ce shi a fahimtarsa ba wai lokacin da mutumin ya ridda ne duk aikinsa ya riga ya rushe ba a'a sai dai in bai dawo ya mutu cikin musulunci ba domin ayat bakara ta ce man yartadid minkum an dinihi fa yamut wa huwa kafirun wanda ya ridda har ya zama ya mutu yana kafiri kafiri to wannan ne habita wani fi dunya lakhirah to amma wasu ma sun ce daga mutum ya ridda a uzbillah duk abin da ya aikata ya rushe kamar yadda aurensa ya mutu to duk abin da ya aikata ma ya rushe to duk da haka dai a mai da hankali dai kar a matsa kusa da ridda din shi ainihin akwai sana'ira a'udhu billah manyan kananan zunubai akwai manyan zunubai kaba'ira kaba'ira ma sun fi juna to daga sun fi juna da an wuce kaba'ira faridda ake shiga to irin maganganu a ce kaza shirku ne kaza shirku ne kaza shirku ne a waɗansu abubuwan kaba'ira ne a lura da kyau za a duba a ga yadda hadisai suka ajiye a nisanci dai shirku ko dai kullum muna faɗin shirku ɗin hawa uku ne akwai wanda yake muƙabala da islam Allah in zai kore shi yakan ce fala taj'alu lillahi andadan fala taj'alu lillahi andadan shi ko daga farko za a koro shi da ya ayyuhan nasu don a cikin ya ayyuhan nasu ne ake samun kafirai da munafikai da musulmi sai an koro an gama sai a ce fala taj'alu lillahi andadan kar ku hada wa Allah dodanni to in an wuce nan an samu imani an wuce wannan matsayi na kusa da kafirci din kullum muna faɗi dai wato ainihin islam makwabcin daga fita daga kafirci ne islam za a shiga Allah ya ce ko daga fitan islam to an faɗa cikin kafirci to wurin da yake nesa da kafirci shine imani to in an zo imani shi Allah bai ce wurin fala tasalu lillahi andaran ya yake cewa fala tad'u ma Allah ahadan kar ku hada wa Allah kowa da farko an ce dodanni karka hada wa Allah dodanni ka zama kafiri amma nan kuma karka hada wa Allah kowa don ka rasa tawakkuli idan ka ce wani ne yake taimakon ka in dai ba don wani ba ai kai kam da ka halaka ba don wani ba ba don wani ba wani nan mai yi wani ya sa ka sabon Allah ka yi masa saboda alherin da yake maka ba ka son ka saba masa mai wani wani nan ya hana ka wata bautar Allah ka bari saboda kar ka saba masa wani nan shine kominka ka to wannan wanin nan ya zama dodonka shine Allah yake maka faɗa yana ce fala tad'um Allah ahadan kar ka hada wa Allah kowa kowa anan kowa to irin wannan shirku shine ake kiransa shirkun fiyun shirku koyayye wanda baya fidda mutum cikin musulunci amma yakan rage masa imani dan bai dogara da Allah ba ya dogara da wani mutum ne har ya mai da shi kaman Allahnsa wa ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu da ya dogara da Allah ne da Allah ya isan masa komai da komai sai ya dogara da mutum to ya dogara da mutum ina dogara da mutum ina mutum ya zame masa kayan dodo amma dodo a cikin musulunci ba dodon wajen musulunci ba wa ala fatawakkalu in kuntum mu'minina wanda bai da imani ne yake dogara da wani abu ko wani to wannan shirkun khafiyun kenan bayan an fito cikin shirkun jaliyun wanda yake muqabara da farata dalila andadan yake kabara da maqamul islam wannan kuma yana muqabara da maqamul imani farata duma Allah ahadan in an wuce nan to za a je maqamul ihsani ne shi kam ba wai an dadan ko ahadan ba wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an komi ma ka kore komi ma karka hada wa Allah komi idza qulta ma aznabtu qaran mujibatan wujuduka zambun la yuqasu bihi zambu idan kana bautan Allah kana bautan Allah bauta ya ka bauta Allah da yawa sai ka duba ka ce alhamdulillah yanzu kam dai yadda dai ake rubuce a Qur'ani da hadisi to ba ni da zunubi domin wanda ya kaza ya kaza ma ba da zunubi wanda ya alwala ma in ya gama dukkan zunubinsa na hannu da na fiska da na ido da na ji da na kafa duk ya zubar da su daga yin alwala to saboda yawan ibada sai ka ganka kace zuka ba ni da zunubi sai ta in ce baka da zunubi eh amma ce ko kai kana nan to in kana nan ga Allah ga ka ka zama zunubi kenan kai aikatan zunubi ne kai mai cewa wa abu da za ku bi shay'an amma ga wani kato a'a sai an kawo da komi babu komi shine shine Allah zalika bi Allahu wal haqq wa anna ma tadun dunihi al batil wa bi kulli shay'in muhit wato bal nakzu bil haqqi al batil fa yanmu bi zahu wa zahiq ya zama komi babu a wannan matsayi na maqamul isani shine ma'anar anta abudallahi ka annaka tarahu fa lam takun tarahu fa innahu yaraka wannan matsayi shine mai alari yake kiran mutane su dawo kan wannan matsayi na maqamul ihsani yana cewa وإذا أتيت إلى الصلاة ففرق قلبك من الدنيا ما فيها واستنجل بمراقبة مولاك الذي تسلي لوجهه إن كذو ذاك إسا الله كرب زوت يرك دا دنيا دا أبين دا يكي سكين دنيا كفسكنش ألا دا كي واسلا أبنججنك تو كرب زوت يرك دا دنيا to na ji kaman ce da ita duniyar to amma in kana cikin daki fa dakin kuma yana duniya ko kana cikin masallaci ba masallacin yana duniya kaga ba za ka iya raba kanka da dakin ko da masallacin ba sai dai ka san makamin wa abudullahi rabbi kubi shay'an tun da yake ɗaki shay'un min al-ashyai masallaci shay'un min al-ashyai to nan ne maqamul insani anta abdullahi ka annaka tarahu zalika anna lahu huwal haqq wa anna ma tad'un huwal batil shirkun jaliyun shine na kafirai na tsafi na dodo wanda yake muqabala da islam wanda yake cikin sa duk ba cikin musulunci shirkun khafiyun wanda yake muqabala da imani wanda yake cikin sa duka yana cikin musulunci amma bai da imanin da zai raba shi dogara da wani abu ya hada shi dogara da Allah saboda imaninsa bai karfi ba yayi shirkun khafiyun shirku koyayya shirkun akfa kuma wanda yake yana cikin hijabi yana ganin abubuwa yana tare da abubuwa yana tare da Allah to waɗannan abubuwan da yake tare da su sun zama shirku a wurinsa amma shirkun akfa koyayyen shirku kullu shay'in halikun illa wajha komi ya halaka ya zan babu sai zatin Allah to in kaga wani abu fa lahul hukum abun bai da hukunci Allah ne ke da hukunci saboda haka ko kaga wani abu to bai da hukunci in kace kullu shay'in halikun illa wajha komi ya halaka ya zan babu sai zatin Allah to daga ba in ka komo sahawu sai kaga wasu abubuwa sai ka ce to lahul hukum ko sun zo dai ba su da hukunci Allah ne mai hukunci misalin ta ne shehu mu Ibrahim ke cewa idan mutum ya yi tarbiyya to da Allah ya kallon talabijin wata rana ya kallon sinima wata rana zai gane abin da yake ganin sa kamar akwai din nan hukuncin sa babu ne yanzu misalin mutum ne ya nemi bashi ya rasa ya nemi taimako ya rasa ga damuwa ta ishe ya rasa yadda zai yi amma duk da haka da ya kwanta cikin ɗakin sa sai ya buɗe talabijin a cikin wannan damuwa sai aka buɗe babban bankin ana saukar da kayan kuɗi ana saukar da kayan kuɗi cikin ɗakin sa amma aka kuɗi ya samu a cikin ɗakin ka ana saukar da dambunan kuɗi ba banki gaba ɗaya na ɗakin ka an buɗe ana saukar da kuɗi za ka samu a sai komi bai da hukunci ko ka ce akwai shi to in ka ce akwai ni wato bai da hukunci bai da hukunci hukunci na Allah ne ko kuma ka nemi sadakan abinci ka rasa ka nemi na saye ka rasa yunwa ta dame ka rasa da zaka sai ka dangana ka zo kan ka kwanta a gadon ka sai ka buɗe talabijin sai masu tallan magi ga shinkafa ga nama wata wata ana ci a ɗakin ka a ɗakin ka ana raba ga shinkafa kana jin yunwa za ka samu ba za ka samu ba ashe akwai ne babu amma akwai ne amma hukuncinsa babu haka dukkan halitta take akwai ne amma hukuncinta babu وجود مجازي نبا وجود حقيقي با ذلك وان الله هو الحق ذلك ان متتنا دوجن مجنتا بايا نان بايا نان ترى يد ذات دوجن مجنتا yana nan ashe akwai wani kaset wanda yake nuna mijinta a cikin ɗakin sai ta sa a cikin bidiyo kaga ta ga mijin in ta ga mijin zai iya zuwa ya kwanta da ita akan gado ba shi ba kuma da haka dukkan halitta gabaki daya dangane da Allah majazi ne in kace akwai ne ma to bai da hukunci Allah shi kadai ne mai komi shi ke rike da komi wujudu nasa ne ba nasu bane nasu na majazi ne kowane karfi na Allah ne innal quwwata lillahi jami'an ba wani wanda yake da wani abu sai Allah shi kadai sai dai labulen da ya sake don a samu asbab man ya wani tsara zaratin khairun yarahu wa man ya wani tsara zaratin sharrin yarahu ya sake labule ya bari kaman ana aiki wanda ya aikata aiki mai kyau za a bashi aljanna wanda aka aiki mai nuni inda yake ba za a bashi wuta to wannan kan suna nan amma dukkansu majazi ne a cikin bisa'il hikima suke magana ba a cikin bisa'il masi'a ba ولله فاعبد وكن من الشاكرين يا رسول الله بل الله فاعبد الله كما يد فرقم سورة فاعبد الله مخلصا له الدين إن in ta na budula muku da sallahu dini to akan za anan kan zaka tabbata akan wannan ne ba ruwanka da kowa ba ruwanka da komi ka fuskanci Allah tare da tsarkakewa da ikhlasi balilla bal fa'budillah bal Allah fa'bud ka bauta wa Allah wa kun min ash-shakirina ka zama kullun kana cikin masu godiyar Allah shine ma'anan azkarun da ake karba na ɗariƙun waliyai din dama don godiya ne wato nafarin lai don wajibi ne dole ka ne ka yi to in ka gama sauran wanda za ka yi na na ɗariƙun waliye ko naka na kanka to wannan godiya ne wa Allah da ya shiryar da kai ka gode wa Allah da ya shiryar da kai har ka zama musulmi har kana iya bada wajibai bari kai nafila ko na sallah ko na azkaru ko na karatun qur'ani ko na istighfari ko salatin annabi ko la ilaha illallah ka gode wa Allah wanda ya shiryar da kai domin ya hadi ila rusdi rusdi shine tariqan waliyai hidaya kuma shine hanyar annabawa to annabawa su ne manyan masu shiryarwa da izinin Allah misalin sa kamar daga wani gari ne za ka zo Kaduna sai ka shigo motar haya mai mota in ya zo sai ce malam mun zo Kaduna sauka tun da ya tsayan nan kake so ka je dama a wani wuri ne wata anguwa ne da wani gida to nan kuma sai ka ne murfi wanda ya kai ka gidan da kake nema ya hadi ila rusdi من من من يهد الله فالمهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا saboda haka ake neman masu irshadi wanda za su kai ka har inda kake nema ka je abinda mutum yake nema dai ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya masa hanya shiga aljanna daga shiga aljanna kuma manzon Allah kai har gaban Allah يذكر من ربك بالعافية وهي لا يفجل سبيلا طويلا إن هؤلاء يحبون آجرة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ما نخلقنا وشرنا في الأنفس بدلنا أمثالا تبديلا إن هذه تذكرة وهذه أكيد فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما إلى الجنة إلى ربه كبارها فإذا تأتي تقوم أذكار طريقين يدون أسامو دين النبي صلى الله عليه وسلم هزوا وين الله
وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مليات بيمينه سبحانه وتعالى أما يشركون amma masu kiranka ka zo ka haɗu da su ku bauta wa dodannin nan ku bar Allah kai wannan ba san Allah ba ba su ba wa Allah girman da ya kamata a bashi ba Allah yanzu ko su dinnan ya kamata bauta dodo su bar Allah balle kai ai wanda ya san Allah ya bashi girman sa ba zai bauta wani abun banza ba hakika waɗannan mutane ma qadarullah haqqa qadrihi ba su ba Allah girman da ya kamata ya kamace shi na darajantawa na kaɗaitawa na bautawa shi kaɗai ba وما قدر الله حق قدره في الله أبنجي والأرض جميعا قبضته ba wai kayan dodo ko kayan tsafi ba komi ma yana hannunsa wa inni shay illa inda na kaza inhu komi yana hannun Allah komi yanzu Allah kuma ya ce yana ko ina ko Allah ce yana komi yana hannunsa kuma ya ce yana ko ina ko to ai haka yake yanzu in ka bude BBC anan Kaduna kai ne ka je Ingila ko BBC ke ta zo Kaduna a'a ba wani ba abin da ya faru in ka bude jamus kai ka je jamus ko jamus suka zo nan a ba ba abin da ya faru in dai Allah yana garin nan da jamus da BBC da ko ina ai suna garin nan ko komai nasa yana garin nan sai dai hanyar kasabi in an yi hanyar kasabi a nemo wani abuwaji rediyo a nemo wani abuwaji batur a nemo wani abuwaji lantarki a nemo wani abuwaji waji mita a kamo to wannan shi ne kasabi wato kayi magani kenan kamar yadda ka in ka bi yunwa Allah ne zai kashe maka kashe maka zai kashe maka wannan yunwa amma sai ka nemi tuwo ko ka nemi shinkafa in ka bi kishirwa Allah ne zai kashe maka kishirwar amma sai ka nemi ruwa ka sha in kai rashin lafiya Allah ne mai warkar da kai mace ka nemi magani saboda haka ai duk inda Allah yake kayan Allah dina nan idan nace maka ina da abu kaza amma ina bauchi na zama da goyo kenan kada ba ni da kayana sai Allah kan duk inda yake komai na yana wurin aiki duk inda yake komai nasa yana wurin wa in shay'in illa inda na kaza ilhu bi yadihi malakutu kulli shay'in komai yana hannun Allah sai dai
ko jamus ko ko faransa ko ko makka ko ina dai in dai yana hannun Allah kuma Allah yana nan to ka bude nan da nan gashi ba inna bi raunahu ba'idan ne qariban nisa a wurin ka yake ba wurin Allah ba Allah kan ko ina wa zamani fi makani makani fi zamani komai yana wurin Allah Allah kuma yana ko ina da zamani da makani komi na hannun Allah Allah kuma yana ko ina saboda haka ne Allah yake ba da tsoro ce kun ga kasan nan kasan nan guda bakwai gabaki daya dankin Allah ne Allah yana danki da ita kun ga samman nan har guda bakwai da al'arshi da komai da komai dankin Allah ne Allah yana danki da ita wato in ka bari kasa to Allah yana danki da abin da yake kasa da abin da yake cikin kasa gabaki daya in ka bari sammai to da samman da al'arshin da komai Allah yana danki da su walar bi jami'an qabdatu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi sammai kuma an nade su ga baki da suna hannunsa subhanahu wataala kuma ba yadda zaka yi ka sa dan hankalin ka hankalin ka gano wani abu duk abin da ya shafi zatin Allah hankalin dan adam baya ganowa kamar yadda yake faɗi a cikin suratu ibrahim yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawat ranar tashin kiyama wannan ƙasa za a naɗe ta ne gabaki ɗaya kai da ita waɗannan sammai za a naɗe ta ne gabaki ɗaya jingine a kawo wani fili wanda ba irin wancan ba saboda haka ne wurin yake da shekara dubu hamsin a filin shekara dubu hamsin da waɗannan gajejjerun abubuwa masu takaita duk an naɗe su a nan ƙasa minti sittin shine awa awa goma sha biyu shine kaza shine wuni 24 shine wuni da kwana in ya kai sau talatin ko talatin ɗaya babu shine wata ya kai sha biyu shine shekara a nan zaman duniya kenan amma in an wuce duniyan nan an kai sama ta ɗaya to awa goma sha biyu gwargwadon awa goma sha biyu a wurin ya fi she- ya fi wata dubu a nan inda muke lailatul qadri khairun min alfi shahrin lailatul qadri ko nan ne alqur'ani ya zauna shekara 23 a an ce sama ta ɗaya ne to daga nan canji ya so mu samuwa dare ɗaya wanda yake da awa goma sha biyu wato ya fi wata dubu idan an wuce na an kai alamul misali alamul warkuti to wuni ɗaya ba dare ba wuni ɗaya yana yana daidai da shekara dubu to ko shekara dubun nan shekara dubu ne irin namu na ƙasa ko shekara dubu ne irin na lailatul qadri ba a yi bayani ba wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun amma in an yaye duk ƙasa an nade ta dukkan sammai an nade su sai al'arshi to tsakanin wurin kam fi yawmin kana miqdaru 50 alfa sana a wannan wurin wato wuni ɗaya yana daidai da shekara dubu hamsin to shekara dubu hamsin ɗin nan daga cikin shekarun ayyamun rabbi ne wanda kowa- ko- ko- ko- kowace rana tana daidai da shekara ah, shekara dubu ko ko na lailatul qadri ne kowane kowane dai yana daidai da wata dubu ko ko iri namu ne zai zama dai irin na sama ne domin ko masu kallon sama suna cewa tsakanin tauraron kaza da wa- da kaza tafiyan tafiyan mil miliyon kaza amma sauri irin na haske ba sauri irin na tafiya ba to kenan ashe in an ce ah, in an ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uduna din nan to shekara dubu din nan watakila irin shekarun lailatul qadri ne ba irin shekarun mu na na wata goma sha biyu ba in kuma an ce fi yawmin kana miqdaru 50 alfa sana watakila irin shekarun ay- ayyamun rabbi ne domin dama layalid duniya lailatul lailatul qadr sai ayyamun rabbi sai ayyamun lahi su ne wa inda yawan inda rabbi kalbi jama'a ta'uduna sai kuma daga nan sai a je ayyamul ayyamu shani yawm shani kullu yawmin huwa fi shani kullu yawmin huwa fi shani wanda ya wuce lissafi ba shekaru ba dare ba rana ba gama ba baya lillahi al-amru min qawli wa min ba'du kullu yawmin huwa fi shani to ah, ونبذ جميعا قبل يوم القيامة والسماوات مدويات بيميني يا كماتا يا وجب موسى girman Allah a cikin zuciyarmu fiye da yadda muke tsammanin sa in ka tuna kwatanta Allah wani ne yana zaune akan al'arshi mai hannaye mai sa tukuna bai je ko ina bacin ilimin addini to in ka ce aje Allah wani ne yana zaune babba ya fi kowa amma ya da hannu biyu yana da ido biyu yana da kafafuwa guda biyu amma ya fi kowa yana zaune akan al'arshi tukuna ba kai komai ba cikin sanin Allah domin ya ce wa in min shay'in il- il- inda illa inda na kaza'in komi yana hannunmu bi yadihi malakutu kulli shay'in komi yana hannunsa to komi banda al'arshi kenan har al'arshi komi yana hannun Allah har al'arshi saboda kar ka sa hankalinka idan an jawo ana jawo hankalin mutane ne ake faɗa musu abubuwa amma mutum ba sai dai ya bi kamar yadda malamai na da mutanen kirki suka ce wato ah, al-istiwa'u ma'lumun in ji malik istiwa'u dai da larabci ma'lumun an san shi daidaita al'arshi kuma an san shi yana sama warkai majhuli ya aka yi ya abin yake ba wanda ya sani tambaya irin wannan ko shigar da hankali irin wannan wuri guluwun wa bid'atun bid'a ce bid'a ce kuma da da da shishigi cikin lamarin Allah abin da ya shafi Allah tsakanin mu da shi sai imani duk abin da ya faɗa mun yi imani da shi duk abin da ya faɗa mun yi imani da shi ba za mu iya sa hankalin mu ba in hankalinka ya ce sai ya gano ko na Allah Allah ce ba za a gano ba wala yuhiduna bihi ilman ba mai iya sanin Allah gaba daya ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya sanar da shi ne ya sani balle sauran annabawa balle irin mu saboda haka kanin mu da Allah sai imani wa rabbi jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati madwiyatun bi yaminihi in kai wani tunani sai ce subhanahu ya tsarka gabanin tunanin da kake yi abin yafi nan subhanahu wa ta'ala amma shirkuna ya tsarkaka ya ɗaukaka gaban duk abin da tunanin da mutumin yayi tunani aljanna ma akwai ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khadha fi qalbi basharin qad balli Allah aljanna ma in ka je zaka ga abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji abin da bai taba faduwa cikin zuciyar mutum ba to balle Allah
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ونفخ في السور فزعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون wato tashin duniya ɗin da za a tashi a kai kowa masaukinsa wa bisa masal mutakabbirina bisa alaysa fi jahannam masal lil kafirina alaysa fi jahannam masal lil mutakabbirina irin waɗannan sai an yi tashin kiyama ne ake samun gurafin min fawqi yawan gurafin mamniyatun tajri min tahtiha al-anharu sai yi tashin kiyama ne ake samun lahum min fawqi zulalun minan nari min tahtiha zulal to yaushe za a yi tashin kiyama tashin kiyama sai an busa kahu ake tashin kiyama wani fika fi sori fa sai ga man fi samawati man fi ardi illa man sha Allah lokacin tashin duniya din in yayi ajalin in yayi dama an gaya mana ne fa yursilul ukhra ila ajalin musamman Allah yakan kashe rai a cikin baccinta mai sauran tsawon kwana kuma a sako ta ta zo ta karasa ajalinta to in ajalin kowane rai ya kare mala'ika mai kashe mutane ya ɗauki kowa da kowa ba saura sai mala'iku an ɗauke dukkan mala'iku saura jibrilu da mika'ilu da israfilu da azra'ilu sai Allah ya tambayi mala'ikan mutuwa yanzu sauran wane ne sauran waye da rai yanzu sai azra'ilu ya ce sauran jibrilu da mika'ilu da israfilu sai wannan bawa naka macece isra'ilu sai ce to ka ɗauki ran israfilu ya ɗauka sai aga israfilu ya mutu ka ɗauki ran mika'ilu sai ga mika'ilu ya mutu ka ɗauki ran ya ɗauki ran israfilu domin dukkan mala'iku ya fi su girman jiki amma girman daraja jibril ya fi su duka gaba daya ka dauki ran israfil ya dauka ka dauki ran mika'il ya dauka to sai ce to sauran wa sai ce yanzu kam sauran Allah mai girma madaukaki wanda ba shi da farko ba shi da karshe sai dai jibril sai ni bawan ka macece sai ce to isra'il kwanta ka mutu sai isra'il ya kwanta ya mutu bayan ya kwanta ya mutu sai ce to kai ma jibril shikenan ba yadda za ka ma sai ka mutu saboda kullu nafsin za'iqatul maut to shikenan kowa ya mutu kenan in an yi busa kafar nan ba sauran abin da zai saurar da rai komi ya mutu ba sauran komi sai Allah Allah zai ta kirari ana malikul jabbaru aina muluku liman mulku yau lillahi alwahid alqahhar yayi ta kirari dama ai shi kadai ne lillahi al'amru min qablu min ba'du farko ma da karshe ai babu komi ma sai Allah wanda yake ya isa yi komi kam yanzu maganar talabijin da muka yi da muka yi nan za su iya yin wani abu abin da yake na talabijin zai wani abu zai cutar zai amfanar to komi ma haka yake Allah shi kadai ne mai mulki to daga nan sai a zauna kamar shekara arba'in ba komi ba ko Allah shi kadai to shikenan sai a sako ruwa a sako ruwa kamar ruwan mani haka ya zuba jikkuna su cika sannan sai a sake busa kaho sai a tashi gaba daya wanda zai fara tashi za a tada jibril ne a ce ka je ka kyawa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam taso shi sallallahu alaihi wasallam zai taso za a yi tashin kiyama kenan fa izahum qiyamun yanzuruna sai ga mutane kowa ya tashi ya zuba ido ina kallon me yake faruwa ne me yake faruwa ne mun ba asra min marqadina hadha ma wa darramuna sai kalmar saluna mun ba asra fa inna ma yazjatu wahida fa izahum yanzurun kowa sai ya zuba ido me yake faruwa ai tashin kiyaman ne ai kiyama ai tashin kiyama ne musulmi suna la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan kuma ya wailana hada ya muddini ya wai wayo kaiton mu lahira ta zama gaskiya wayo kaiton mu lahira ta zama gaskiya wannan kuma la ilaha illallah alhamdulillah lisan daga na wadahu alhamdulillah lisan daga na wadahu hada ma wa'ada arrahman wa sadaqal mursaluna alƙawarin da Allah ya tashin kiyama yayi annaba sun yi gaskiya annaba sun yi gaskiya alhamdulillah alhamdulillah su kan sai ya wailana hada ya muddini ya wailana hada wayo wayo Allah wayo kaiton mu tashin kiyaman da muke musu ya zo ya tabbata la kiyaye wani suka suri fa sai ga man fis samawati man fil illa man sha Allah wato in an busa kafon nan duk abin da ka sani duk abin da ka sani ya taba rayuwa a duniya to nan babu shi illa ma sha Allah sai dai waɗanda Allah ya ga dama ya basu dama a aljanna aka halicce suna aljanna suna jira dama a wuta aka halicce suna wuta suna jira da kuma arwahu shuhada a waɗannan kam da kuma wanda ya ya ya taba ya taba irin wannan ya dandana irin wannan mutuwa ta sahabu din da sa'iqa din annabi Musa wato falamma tajalli rabbu li jabal jalau dakka wa kharra Musa sa'iqa to shi sa'iqan nasa ya riga ya wuce ya yi shi dan annabi yace sai naga Musa na ta Musa ni dai na gani ne farkon tashi amma naga Musa kusa da al'arshi to bayan na tashi ne ya tashi koko tun wannan wannan tsawa da aka yi ta duniyar nan daga can shi ya gama ya gama jin wannan tsawar kenan ne to shine illa man sha Allah sai dai wanda Allah ya so mazauna aljanna wanda aka halice su a can da mazauna a wuta wanda aka halice su a can sai dai ku arwa shuhada'i illa man sha Allah summa nufika fi ukhra nan da nan kuma bayan Allah ya ga dama sai a sake busa kafin rayuwa yanzu an busa kafin mutuwa ne gaba daya ba saura sai waɗanda Allah ya ce banda su din mutanen aljanna ba sa mutuwa mutanen wuta ba sa mutuwa arwahu shuhada ba sa jin wani tsoro to sai a sake busa kaho na tashi kowa da kowa sai tashi kowa da kowa ba ba ba wanda zai makale wani wuri ba same shi ba kowa da kowa sai ya halarta ya mai kudda ila shi innukum hujja nafsaru yakhruju min lidati ka annahum jaradun muntashir suna fitowa da kasa kaman kaman kaman dango kaman fara wa min kabi ukure fa idza nan da nan sai gansu kiyamun dukkan mutane suna tsaitsaye yanzuruna suna duba me za a yi ne to shi kenan sai a shiryar tafiya filin kiyama dama ga al'arshi ga rumfuna na al'arshi sai yau mu nahshuru muttaqina ila rahman wafdan wa nasuqul mujrimina ila jahannam wurdan mutanen kirki ta ce bismillah ku hau dabbobi ku je filin kiyama dabbobin hadaya ne dabbobin lahiya ne Allah sa mu daga ciki amma muttaqina masu tsoron Allah din nan wafdan suna delegate za su je gaban Allah a saukar da su inda za a yi hisabi wa'annan ku sai a kama su a kora su ونحشرهم يوم القيامة على وجوه أميا وبكما وسما ما يوم جهنم sai ta takawa da fiska ana korawa suna takawa da fiska kamar yadda kasan mai langa da kafa ɗaya ke tawakawa su ko da fiska suke takawa har su je filin za a yi tashin daga ganin wannan kasan kuma ba lafiya su man nufi kafi ukure fi zahum qiyamun yanzurun wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a al-kitab وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون tun da yake wannan ƙasa an naɗe ta an jingine sammai an naɗe an jingine ya zama fili kawai ba abin da ya saura sai wuri ya ɗauki hasken Allah Allahu nuru samawati rabbi don ba rana an ɗauki rana an ɗauki komi wa juɓe shamsu wal qamar ba komi wa an shirka tilar dubu rabbiha wato sabuwar ƙasar da aka bari wanda za a yi tashin kiyama a kanta ta riga ta haske da hasken Allah ubangijinta wa wuda alkitabu an kawo littattafan hisabi an ajiye waji abin nabi'i na shuhada'i an ɗauko annaba gabaki da an ajiye su an ɗauko shuhada'a gabaki da an ajiye su wa kudiya bai nan bilhaq wani wali yana ce kai ni dai wallahi ina sha'awar tashin kiyama ina sha'awar tashin kiyama wallahi ina sha'awar tashin kiyama wato tunda ake rani ku ba taɓa yin rana mai daɗi wanda aka yi mata kirari kamar ranar tashin kiyama ba wuri ya ɗauki hasken Allah gashi Allah zai zo wurin wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan Allah zai zo tare da mala'iku safu safu annabi zai zo tare da annabawa safu safu shuhada'u za su zo siddiqai za su zo kai ina sha'awar wannan rana wallahi wannan rana ba za a sake rana irin ta ba tun ba taba yin irin ta ba kace kai kowa ina jin tsoron wannan rana har annaba kace kai baka ito ni gane ne zai ji tsoro ai mai jin tsoron mai jin tsoro azzalimi ko dan tawaye ni ba zalimi bane ba zalunci kowa ba ba zalunci kaina ba ni ba wadan tawaye ne wa, wa, gwamnatin Allah ba to wannan irin maganganu ne na majizubai yaro idan yana ko airport tare da uwarsa da ubansa suna cikin wata damuwa ko an rasa jirgi ko damuwa dai ta zo ta samu shi ya kai ya kawo yana wasa yana dare bai san abin da yake faruwa ba ko ya sani misali yaro a airport tsakanin uwarsa da ubansa suna cikin wani damuwa ne damuwa ce ta hada su aure shi yaro yana kaiwa yana kawo yana kaiwa yana dariya yana wasa shi bai sani ba ya sani ta ai waliyai ƙananan yara ne a gaban Allah sirarul ahbab yake kiran su saboda haka ne wannan wali ko ya faɗa nan karka yi mamaki su ƙananan masoya ne wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha rana filin kiyama ya dauki haske haske na Allah ubangiji wa hujjal kitabu an aje littafi na hisabi wajiya bin nabiyina Allah din ya riga ya zo wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan wajiya yawma zin bi jahannam kuma an kawo jahannama ga Allah da mala'iku ga annabi da annabawa ga siddiqai ga shuhada ga wuri ya dauki haske ga kuma an kawo jahannama ta zo ita kuma tana neman a bata miyagun mutane ta kosa a bata miyagun mutane ana bata hakuri wajiya bin nabiyina shuhada uqudiya bainahum bil haqq to nan ne za a yi hukunci na gaskiya wa hum la yuzlamuna ba wanda za a zalunce shi a ƙara masa mugun laifi akan mugun laifinsa wanda bai yi ba a sai dai wanda aka ɗauko masa na kamashinsa wanda ya koyar amma ba za a ƙara masa ba kuma za a rage wa mai aiki mai kyau a rage masa aikinsa mai kyau a ƙara masa ma za a ninninka masa babu zalunci la zulmal yau inna Allah sari'ul hisab
ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون ووفيت كل نفس ما عملت هو أعلم بما يفعلون rannan an an cika wa kowace rai an bata bima amilat an an bata an cika mata abinda ta aikata ladan ladan abinda ta aikata an cika mata an biya ta sharrin abinda ta aikata an cika mata an biya ta wufiyat kullu nafsin ma amilat huwa shi Allah alamu ya fi sani da aka ce za a kawo sikeli za a kawo littattafai za a kawo shaidu a Allah ya riga ya san komai wa ma yanzu an rabbi ka min misali darrati wannan iko ne kurum amma Allah ya san komai ya san mugu ya san nagari ya san mugu da bako masa da abin da ya aikata ya san nagari da bako masa da abin da ya aikata amma za a yi wannan hisabi ne don a tabbatar da adalci Allah ce to ka gani abin da ka gani duka in ka ga alhaki yayi yawa naka ne kai kai abinka in ka ga lada yayi yawa naka ne kai kai abinka amma Allah ne da taimakon sa ka samu aiki mai kyau din wa shi Allah alamu ya fi kowa sanin bima yaf'aluna abinda mutane suka aikata a zaman su na duniya ko da yake an kawo shi mudari'i a wurin Allah da mari da mudari'i duk ɗaya ne to kada manta dai ran alhamis in Allah da zamu ɗaure wannan littafi namu wanda bai ji ba a sanar da shi wanda ya ji a sanar da shi ai kokari muna gayyatar mutane a zo da halarci alheri na rufe alqur'ani a samu addu'o'i zuwa ga mu shugabanmu jagoranmu Sheikh Dasim Bauchi Allah ya kara maka lafiya ya kare ka daga sharrin makiya bayan ka aka maka Allah kullum nakan ji labarin yan matan aljanna hula ain to idan budurwa ta isa aure sai ta mutu ban taba jin an ce akwai samarin a aljanna ba ita kuma wani aure ta to a budurwa in ta mutu a aljanna to ai akwai mutanen da akwai mutanen irin waɗannan Allah shi ya san mazan da zai haɗa ta da su ai kaga maryam har ta rasu ba ta da miji amma ran tashin kiyama ya za a yi da ita yadda za a yi da gidan manzon Allah za a sata fada za ta shiga asiyatu bintu za matar fir'auna fir'auna ba zai shiga aljanna ba za a za a bata goruwa kenan a'a gidan annabi za a kai ta ta zauna cikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ai su wannan ƴan matan Allah zai haɗa su da mazaje Allah ni ne kullum na kwanta sai a wani abu na fitowa ta gabana kuma ba sha'awa nake yi ba ina zubowa da yawa shin yaya azumi na kuma ya sallah duk abin da ya fito wa mutum ba tare da kokarin sa ba baya karya azumi dai yana karya alwala idan maniyi ne to yana sa wanka idan maziyi ne baya karya alwala yana karya alwala ne kurun baya karya azumi tunda baka da wani kokari naka a ciki amma in kai wani kokari naka na shafan wani wani wata bar sha'awa ko ko tsananin tunanin wata bar sha'awa to kai ka jawo kanka zaka in maziyi ne zaka biya daya in ko maniyi ne zaka yi kafara zuwa gare ka bayan gaisuwa Allah ya kara maka lafiya da karama mutum ne yake tare da matarsa sai ya fice ta saki biyu aka dade bai mai da ita ba sai bayan daga baya zo mai da ita aka ya biya kuɗi aka sake sabon ɗaura aure ba a dade ba kuma sai sake sakin ta so shin wannan saki da yayi ana iya hada shi da wancan guda biyu ko ko kowanne daban-daban ne ai a haɗe suke ko da da ya sake ta shika ɗaya wani ya aure ta ya sake ta ya sake dawowa da ita ya sake ta wani ya aure ta ya sake dawowa da ita to za a hada wannan shika din ba za a lura da wani ya aura ba sai ya cika shika uku ne tukun ake iya wankewa
sai tambaya daga dogo sarawa ina cewa akan kallahu na ganga mutane muna sallah sai waɗansu sukan yi ɗan zama kafin su miƙe da kamar bari yaya wannan zama na su ke a cikin addinin musulunci wato zama akwai a mazhabar hanafiya kowace raka'a sai sun ɗan zauna ko ba wurin tahiya bane sai su dan zauna suna kiran wannan zaman wai julu- julusul istiraha to mu a malikiya babu da shi shafi'iya ma ina tsammanin da hambaliya ba su da shi to irin waɗannan abubuwa mutum ya ga ah, idan mutum ya je inda ake dukkan su hanafiyawa da suke sallah to sai ka yi yadda suke yi don kar a ganka daban a yi tsammanin ko addinin ka daban ne in ka komo cikin mu kuma sai ka yi yadda muke yi don kar a ganka daban a yi tsammanin addinin ka daban ne Mm.
Kamala ina son bayanin bayanin wannan hadisi Mhm.
wanda nafi'in da kullum ya ala hudan min rabbi shine fa ya maratu bi riyalil jannati fata'u
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza maratum bi riyadil jannati fartau qalu ma riyadul janna qala hiya qul zikr manzo Allah ce dukkan ku in kun kuna wucewa ku ga ana kiwo cikin dausayin aljanna kar ku kar ku wuce ku zauna ai wannan kiwon da kai da ku ku zauna ai kiwon da ku suka ce ya rasulullahi ina ne dausayin aljanna ce hiya qul zikri inda aka yi fage fage ana zikirin Allah inda aka yi fage fage ana zikirin zikirin wazifa ko zikirin jumma ko karatun qur'ani ko ko tukuri ah, duk da zikiri ne wasu wasu yaduwa kan na na to Allah ba shi lafiya Allah ba shi lafiya marasa lafiya ma Allah ba su lafiya kar kuma su da kuma zifa na shiga dariga ba a fita tijaniya ba a fita cika alƙawari na afu bil hadi ko ba hada su da wata dariga ita kadai za a rige ko ba zuwa ziyarar waliyai dukkan waliyai muna girma masu Allah yana girma masu muna girma masu amma ba za mu ziyarce su ba saboda ziyara bara ce wanda yake gidan shehu tijani bai kamata ya dafi kokona bara gidajen waliyai ba kuma a yi sallah cikin jama'a in jama'a sun samu kula da sallah kula da sallah a girma iyaye musu biyayya jam'in wazifa jam'in zikirin juma'a ba a shanta ba duk wanda ya karbi wanda sharuɗa na ba shi da ga shehu tijani ya je muqaddami ya gwada masa yadda ake rike hannunsa Allah ya- Allah Allah Allah ya ji mu an gama ko Allah ya ji mu amin na ba ku daga shehu tijani lazimi da wazifa da zikirin juma'a واذكروا اسم ربك بكرة وأصيلا يا الذين يذكرون الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون Allah ya taimake mu Allah ya ji kanmu Allah ya ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu malamu Allah ya saka su Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya karya kafirci Allah ya karya kafirci Allah ya dauka musulunci Allah ya karya zalunci Allah ya dauka adalci Allah ya karya ƙarya Allah ya taimaki gaskiya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya ba mu alherin duniya da na lahira Allah ya taimaka da duniya da lahira albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله